أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ‘Yan uwa cikin addinin Musulunci ina mana gaisuwa irin ta addinin Musulunci, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. muna wa Allah maɗaukakin sarki godiya da ya haɗa mu a wannan gari mai tarin albarka a wannan farfajiya mai tarin albarka saboda munasaba ta aure da aka yi a wannan garin muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka cikin waɗannan auratayya da aka haɗa aka ƙulla aka ɗaura a yau Allah maɗaukakin sarki ya ba su zaman lafiya Allah ya sanya albarka cikin wannan aure da aka yi a ba tare da ɓata lokaci ba Allah maɗaukakin sarki cikin alƙur'ani mai girma ya yi mana umarni da abin da zai amfane mu duniya ya kuma amfane mu lahira dukkan wani abin da zai gyara rayuwarmu Allah maɗaukakin sarki ya karantar da mu wannan ya saukar da shi cikin alƙur'ani mai girma manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi ruko da wannan ya kuma yi aiki da shi daga cikin abubuwa masu matukar muhimmanci a rayuwar musulmi shine yin ruko da kyawawan halaye kyawawan halaye su ne ɗabi'o'i da halayen da muke mu'amala da juna da su Allah maɗoyin sarki cikin alƙur'ani mai girma a gurare daban-daban daban ya yi umarni da yin roƙo da kyawawan halaye alal misali Allah maɗaukakin sarki na cewa inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanat inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا ما يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
cikin wannan ayar Allah maɗauyin sarki ya yi umarni da ruko da amana ya yi umarni da yin adalci waɗannan du suna daga cikin kyawawan halaye rayuwa takan inganta takan gyaru takan yi daɗi idan aka sami ire-iren waɗannan kyawawan halayen hakan nan Allah maɗauyin sarki ya bayyana mana cewa kyawawan halayen nan tafarki ne na annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yana cewa wa innaka la'ala wa innaka la'ala khuluqin azim Allah ya bayyana mana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana kan kyawawan halaye masu girma masu matukar muhimmancin gaske kuma duk wanda yake mumini ne yayi imani da manzo sallallahu alaihi wasallam to babu shakka lallai ne ya zamme koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam cikin aqidarsa cikin ibadarsa hatta ma cikin kyawawan halaye nasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa yana daga cikin abinda Allah madaukakin sarki ya aiko shi yayi shine li utammima makarimal akhlaq yace Allah madaukakin sarki ya aiko shi domin ya cikata kyawawan halaye ya karantar da mutane su a magance ya karantar da mutane kyawawan halaye amma aikace hakan Allah ya ambata mana cikin alkur'ani mai girma annabawansa baki ɗaya kakab ɗinsu dukkaninsu sun kasance masu ruko ne da kyawawan halaye Allah ya gaya mana cikin suratul qasas game da annabi Musa alaihi salam ɗaya daga cikin ƴaƴayen mutumin na nagar Madiyan ta ce ya abati stajirhu inna khayra man istajarta alqawiyyu alamin قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين hakan nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa ruko da kyawawan halaye yana daga cikin imani ba a hadisi ɗaya ba ba a biyu ba man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu falyuhsin ila jarihi falyukrim dayfahu hakan nan cikin hadisin Anas dan Malik Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda yace manzo sallallahu alaihi wasallam idan zai yi mana khutba yakan ce la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu babu imani tattare da mutumin da bashi da amana babu kuma addini tattare da mutumin da bashi da alƙawari saboda haka lallai ne mu'mini musulmi ya zamme ruko da kyawawan halaye ruko da kyawawan halayen nan imani ne domin Allah maɗoyin sarki ya yi umari da su domin manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su kai domin dukkan ayyuka ma na bauta da Allah maɗoyin sarki ya shar'anta mana sukan fa shiryar da bawa ne zuwa ga yin ruko da kyawawan halaye zuwa ga koyon kyawawan halaye da kuma ma yin ruko da kyawawan halaye manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana a cikin hadisinsa cewa Allah madaukakin sarki yakan so bawa a dalilin kyawawan halayensa yace da ashajji abdul qais إن فيك لخصلة خصلتان يحبهما الله ورسوله تتردكي أو كي وسحالة يكاوى وقدابي دا الله مدعوك كنسركي يكي أو نسو يكي سنسو أدليل ونن الله مدعوك سركي يسو وننباو يكي الحلم والأنا دواتو بلن ققاوى دكمي أحنكلي وأن دون رجتين كاوى وانحالي kuma wannan hadisin ya nuna cewa Allah yakan so mutum saboda halayensa waɗanda suke kyawawa ya ma gaya mana cikin alkur'ani mai girma ya ce yuhibbul muhsinina ya ce yuhibbus sabirina ya gaya mana cewa ma as-sadiqina alal misali to waɗannan du kyawawan halaye ne da lallai ne bawa ya dage zam mai ruko da su hakan nan domin ya samu kauna ta Allah hakan nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا للي daga cikin waɗanda suka fi soyuwa a gare ni daga cikinku kuma waɗanda suka fi samun kusanci zuwa gare ni ranar gobe kiyama su ne fa waɗanda suke masu kyawawan halaye ya ce akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa waɗanda suka fi cikar imani cikin mu'minai su ne waɗanda suka fi su kyawawan halaye waɗannan du suna nuna mana muhimmancin waɗannan kyawawan halayen hakan nan sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa babu abin da ke nauyaya ma'aunin bawa ranar gobe kiyama kamar kyawawan halaye a ce mutum yana ruko da su ga gidansa ga ƴaƴayensa ga matansa ga maƙotansa ga gurin sana'arsa ga ƴan uwansa musulmai a masallaci ne ga shugabanninsa ga kowa da kowa kai hatta ma waɗanda suke abokan gaba ne na mutum ana son ya zan mai nuna musu kyawawan halaye mutane da dama sun karɓi musulunci ne a dalilin kyawawan halaye na masu kira zuwa ga addinin musulunci na ma kai 'yan kasuwa waɗanda suke musulmai hakan nan saboda hakan nan a ruko da kyawawan halaye yana daga cikin abin da ke sa Allah ya so mutum manzo sallallahu alaihi wasallam ya kaunaci mutum ma'aunin mutum ya nauyaya mutum ya samu lada mai girman gaske cikin hadisin Abi Huraira an tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam menene abin da yafi sanya bawa ya samu aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce at-taqwa wa husnu al-khuluq taqwa da kuma kyawawan halaye waɗannan kyawawan halayen nan har ila yau sukan sama bawa ya samu ɗaukaka kuma ranar gobe kiyama innal muqsitina ala manabira min nurin an yaminir rahman wa kilta yadayhi yamin al kilta yadayhi yamin kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana masu adalci ranar gobe kiyama za a ɗaukaka darajar su za a karrama su hakan nan kamar yadda ya zo cikin wannan hadisin to waɗannan du suna nuna mana muhimmancin kyawawan halaye a addinance ko a tsakanin mutane ne wa aka fi so babu shakka shine wanda yake riko da kyawawan halaye ko aiki ake so wanda yafi riko da kyawawan halaye ko gama aure ne akan yi la'akari akan lura da kyawawan halaye manzo sallallahu alaihi wasallam cewa yayi idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu idan mutumin da kuka yadda da addininsa da halayensa ya zo muku neman aure manzo sallallahu alaihi wasallam yace ku aura masa wannan duna nuna mana muhimmancin yin roƙo da kyawawan halaye kyawawan halayen nan maluma sun bayyana cewa suna da shika-shikai kamar guda hudu hakan nan na farko shine kyautatawa mutane kyautatawa mutane rukuninsa na biyu shine barin cutar da mutane a shari'ance a musulunce ba a san musulmi ya zan mai cutar da mutane ba a san ya zan mai cutar da ɗan uwansa musulmai ba a san ya zan mai cutar da makotansa ba a san ya zan mai cutar da ƴaƴayensa ko iyalansa ko ma iyaye nasa ko ma wane ne manzo sallallahu alaihi wasallam cewa yayi wallahi la yu'min wallahi la yu'min na rantse da Allah bai da imani bai da imani bai da imani sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce waye manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu mutumin da makocinsa ke jin tsoron sharri nasa hakan nan bai aminta daga shi ba wannan yana nuna mana cewa yana daga cikin rukunai na kyawawan halaye barin cutar da mutane akan samu mutum yana agazawa mutane kuma yana cutarwa to agazawan da yake yi daidai ne amma cutarwan ba wato ainihin daidai bane sai rukuni na uku na kyawawan halaye shine mutum ya zamme juriya mai haƙuri da mutane mai iya yimƙe fushinsa mai iya danna fushinsa mai iya kuma yafe wa mutane kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar ma zadallahu abdan bi'afwin illa izza idan bawa ya zamme yafe wa mutane to wannan zai ƙara masa ɗaukaka ne kawai a gurin Allah maɗaukakin sarki ma'ana gurin Allah mutum zai samu ɗaukaka a dalilin yafe wa mutane ‘yan uwansa sa'annan rukuni na hudu shine tunkuɗe cutarwa ga mutane kai ba za ka cutar ba amma idan ka ga wani na cutarwa ko zai cutar ba za ka ce babu ruwana ba za ka yi iya ƙoƙarinka wajen ganin cewa ka tunkuɗe wannan cutarwar manzo sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi nasa hakan nan ya bayyana mana cewa man radda an irdi akhihi du mutumin da ya kara mutunci na dan uwansa Allah madaukakin sarki zai kawar da wuta daga fuskarsa shi wannan mutumin hakan nan waɗannan du suna daga cikin shika-shikai na kyawawan halaye saboda hakan nan wajibi akan musulmi dangane da kyawawan halaye shine ya nemi sanin su ya san kyawawan halaye amana na daga ciki sakin fuska na daga ciki taimakekeniya ma na daga ciki jin kunya yana daga ciki nuna kauna wa bayan Allah wa ƴan uwa musulmai yana daga ciki hidimtawa ma yana daga ciki hakan nan kare mutunci na musulmai a duk lokacin da mutum ya samu dama wannan ma yana daga cikin kyawawan halaye hakan nan kankan da kai da barin girman kai yana daga cikin kyawawan halaye nuna tausayi da jin kai alhamdulillah nuna tausayi da jin kai shi ma yana daga cikin kyawawan halaye da wato ainihin barin sa ido akan dukiya ta mutane yana daga ciki hakan nan ma saukin kai da godewa duk wanda ya agaza maka ko ya taimaka maka ko ya kyautata maka da zama mai hakuri da mai gaskiya waɗannan du suna daga cikin halaye waɗanda suke kyawawa ne musulunci yayi umarni da riko da su da yin biyayya da'a wa shugabanni a abin da bai saba doka ta Allah madaukakin sarki ba wannan du yana daga cikin kyawawan halaye kai har ma da kyautata zato kyautata zato wa ƴan uwa mu'minai hakan nan shi ma yana daga cikin kyawawan halaye kamar yadda Allah madaukakin saki ya ambata ya ayyuhallazina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann ya ayyuhallazina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم نعم الله ملئن سكيتي اجتنبوا كثيرا من الظن كني سنشي ديوا دقا تشكين زتو domin zaton nan yakan iya zama zunubi hakan nan hakan nan ma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da mu iyyakum wadhan ya mana gargadi game da yin mummunan zato ga bayin Allah waɗanda suke mu'minai hakan nan saboda haka wannan ma duk yana daga cikin kyawawan halaye hakan nan adalci da yafiya da kamun kai waɗannan duna daga cikin kyawawan halaye da ma wato ainihin mutum ya zan mai kyautatawa mai karamci mai faɗa wa mutane magana wacce take mai daɗi kamar yadda Allah ya addu'a saki ya kyautata ya inganta halayensa manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yaka roki Allah madaukakin sarki wannan hakan nan Allah madaukakin sarki ya dace da mu baki daya wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin
الله أكبر الله أكبر الله أكبر nasiha muka saurara daga ɗaya daga cikin manya-manyan malumanmu na suna a wannan ƙasa shehin malami dr munir ilyas daga jos allah ya saka masa da alkhairi dakta ya ci gaba da yin nasiha nasiha wadda ta dace da yanayin da muke ciki akan abin da ya shahi makarimul akhlaq Allah ka azurta mu da gyara halayenmu dakta yana cikin gabatar da wannan wa'azi nasa cikin yarda Allah sai ga shigowar shugaban kungiyar jama'ati zalatul bid'a wa iqamatus sunna na ƙasa shugaban haɗin kan kungiyoyin ahli sunna na Afirka da Turai fadilatu shekhu doktor imam abdullahi balalau ya shigo wannan fili shugaba muna maka barka da zuwa wannan fili wannan gagarumin wa'azi na walimar yanmu wato malama fatima mahaddaciyar alkur'ani yar gidan ɗaya daga cikin daraktocin wannan kungiya a mataki na ƙasa darakta na informant wato alarama injiniya aliyu burga azare wanda wa'azi ya yi wa'azi kamar yadda aka gani a cikin tawagar shugaba tun ɗazu shugaban majalisar malamai na ƙasa da ƙasa fadilatu shekhu doktor ibrahim jalo jalingo ga yanayin ya zauna ya kasa ya tsare abubuwa suna ta tafiya yadda ya kamata a cikin tawagar shugaba akwai babban sakatare na wannan kungiya mai albarka ta jama'at izaratul bid'a wa iqamatus sunna mahaddacin alqur'ani mai girma fadilatu shaykh dr muhammad kabir haruna gombe akwai babban darakta na majalisar agaji ta ƙasa shehin malami injiniya mustapha imam sitti shi ma ga yanan zaune tare da shugaba na ga wato shugaban kungiyar jama'ati zatul bid'a wa iqamatus sunna ɗaya daga cikin malumanmu masu wa'azi a ƙasa dan kwamitin da'awa a mataki na ƙasa shehin malami professor Zubairu Abubakar Madaki shugaban wannan kungiya a matakin wannan jiha mai albarka ta Bauchi shi ma yana nan akwai shehin malami Sheikh Khalid Usman Khalid Jos yana nan bari in koma ɓangaren mahaddata alkur'ani mai girma su ma ambata a mataki na ƙasa akwai mataimakin shugaban majalisa alaramomi na ƙasa na wannan ƙungiya alarama ahmad ibrahim suleiman kano ga yanan zaune akwai sakataren majalisa alaramomi na ƙasa alarama nasiru salihu gwando akwai ɗaya daga cikin alaramomi na wannan ƙungiya da daɗewa shehin malami alaramma baban gida daga jalingo shi ma muna tattare da shi da sauran manya-manyan malamai da alarammomi akwai darakta na wato aikace-aikace na wannan kungiya mai albarka darakta project wato injiniya ashiru baban daidai da sauran 'yan uwa da muke tare da su wanda insha Allahu ta'ala za a ji su ɗaya bayan ɗaya bari mu yi amfani da wannan dama mu yi wa 'yan gida barka da zuwa kuma masu masaukin baki in fara da shugaban wannan karamar hukuma mai albarka ta katagun honorable yusuf babayo zaki shi ma muna tattare da shi ga yanan ya zauna ya kasa ya tsare yana ta jira allah ya saka da alkhairi 'yan uwa masu albarka kamar yadda kuka sani a munasaba ta wannan haduwa mai albarka wannan gagarumin wa'azi wanda ya rikide na ƙasa da ƙasa shine kamar yadda na ambata yarmu da aka auras wato malama fatima aliyu burga insha Allahu ta'ala ci gaba da wa'azizzika ko da yake kafin ci gaban ya kamata in sanar cewar darakta na social media na wannan kungiya mai albarka alhaji ibrahim baba suleiman gombe ya ce in sanar cewa yanzu duk inda mutum yake a duniya insha Allah ya shiga jibuwis nigeria da sauran shafuffuka ga sunan insha Allah ta'ala zai ganmu zai ji mu kai tsaye ko ina yake a duniya Allah ya saka da alkhairi mai wa'azinmu na gaba